الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو عشرين دبيار قوات الربيع الثاني هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina 1439 wanda ya daidai da 12 ga watan 1 shekara ta 2018 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a ƙarƙashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha Allah ya ƙara mata yadda Allah maɗaukakin sarki yau ma ya ƙaddara haduwar tamu domin karanta littafin nan na al'imanu biliyomil akhir wato wallafar doktor sallabi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 39 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata malam yana ci gaba da kawo bayanai da kuma hujjoji game da tabbatuwar tashi bayan mutuwa da kuma kafa kusa ga waɗanda suke musun haka yana kawo dalilai na ainihin wato shari'a da kuma dalilai na hankali akan tabbatuwar haka satin da ya gabata ya yi mana sharhin ayan nan ta cikin ko ayoyin nan na cikin suratul hajj tun daga fadin Allah ta'ala ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum har izuwa fadin Allah ta'ala wa anna sa'ata atiyatu la raiba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur sannan ya shiga da mu ainihin wato gaba ta uku to shafi na 128 zuwa da tara ko inda muka tsaya kuma 131 ne a ya ce alistidilal ala imkanin ba'af bi khalqil akwan mithlu samawati wal ard ma'ana hatta halittar sammai da halittar ƙasa za a iya yin hujja da su wajen yiwuwar tashin ainihin wato halitta bayan mutuwa nan ma domin daga cikin mafi girman ainihin wato halittun allah maɗaukakin sarki akwai sammai da ƙasa halittar su ko shakka babu akwai cikakkiyar ƙudura ga allah maɗaukakin sarki to kazalika halittar ɗan adam haka kuma tashinsa bayan ya mutu ya kawo mana faɗin Allah ta'ala wa ƙalu a idha kunna izaman wa rufatan a inna la mab'uthuna khalqan jadida Allah ta'ala ya maida jawabi ga abinda kafirai suke faɗi na cewa yanzu za a ainihin wato sake tayar da su wato wata halitta sabuwa bayan sun riga sun zama ƙasusuwa sun zama ƙasa Allah ta'ala ya ce awalam yaran awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا يكما كاو آية في سورة الأحقاب أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى wanda kaga sai ake ba da misali ko ake ainihin jawo hankalin su musamman masu musun tashi bayan an mutu da cewa ga wata halitta wadda ta fi ban mamaki ta fi girma in har akwai wani abu da za a ce ba zai yiwu ba to ka kalli halittar sammai da ƙasa su kansu sun yiwu ballantana halittar ɗan adam ko kuma dawo da shi bayan ya mutu sannan aya ta uku cikin suratu yasin awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khallaqul alim kaga duk a waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki yana nuna ya ma halicci sama ya halicci ƙasa to ballantana halittar dan adam da haka tun da yake da yana da cikakken iko wajen ya halicci sammai da ƙasa to haka za yana da cikakken iko wajen ya halicci dukkan abin da yake so ya halitta na ainihin wato halitta abu na hudu shine kafa hujja akan yiwuwar tashi bayan mutuwa da halittar tsirrai mabambanta nan ma Allah maɗaukakin sarki zai kawo wani bayani game da ƙudurarsa da ikonsa na halittar tsirrai mabambanta a ƙarshe kuma sai ya sake yin raddi ga waɗanda suke musun tashi bayan mutuwa ya ce to ubangijin da ya yi wannan yake da ikon ya haka to yana da ikon ya yi wancan kamar yadda ya zo cikin faɗin Allah ta'ala cikin suratul a'raf wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون da fadin Allah cikin suratu Fatir wallahu alladhi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mawtiha kadhalika an-nushur da fadin Allah ta'ala wa min ayati annaka taral arda khashi'a fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladhi ahyaha lamuhyil mauta innahu 'ala kulli shay'in qadir cikin suratu fussilat da fadin Allah ta'ala wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nab wa zar'un wa nakhil sinwanun wa ghayru sinwan يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد سورة الرعد da fadin Allah ta'ala watar al'arda hamida fa iza anzalna alaiha alma ahtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij zalika bi anna Allah huwa al-haq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatu la rayba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur kaga waɗannan ayoyin din mun karanta su satin da ya gabata duk kaga ana kafa hujja da halittar tsirrai mabambanta masu ban mamaki da Allah ta'ala yi wannan duk yana nuna cewa Allah mai iko ne kuma ya sake tayar da mutane bayan sun mutu qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala فجعل الله سبحانه إحياء الأرض بعد موتها نذير إحياء الأموات وإخراج النبات وإخراج النبات منها نذير إخراجهم من القبور ودل بالنذير على نذير وجعل ذلك آية ودليلا على خمسة مطالب ما لا فجعل الله سيء بنجي مدوك كنسركي يسنيا ihya al'ard ya sanya raya ƙasa ba da mautiha bayan mutuwar ƙasar bayan ƙasa ta bushe ta ƙeƙashe Allah maɗaukakin sarki ya raya ta ta zamanto ta yi tsirrai ta yi ainihin yabanya naziru ihya'il amwat wannan daidai yake yana kama da raya matattu kaga ga ƙasa Allah ya baka misali da ita ta bushe ta ƙeƙashe kamar yanzu yanayin da muke ciki duk gurin da ka je za ga ƙasa a bushe amma lokacin da Allah ta'ala yake so ya raya ta sai saukar da ruwa sai ta jika sai ta kumburo sai ga tsirrai sai ga ta zama kore sharko ina ubangiji da yake da ikon ya raya ƙasa daga mutuwar ta yana da ikon kuma ya raya mutum bayan ya mutu da haka wannan da wancan daidai wa daidai suke suna yin kama da juna wa dalla bin nadhiri ala nadhiri dan haka sai nuni bin nazir da kama ala nazirihi akan kamarsa wancan yayi kama da wannan wannan yayi kama da wancan in wancan ka yadda ya yiwu ka yadda wannan ma zai yiwu waja'ala zalika ayatan ubangiji ta'ala ya sanya hakan ya zama aya ya zama wata alama wa dalilan da kuma dalili ala khamsati maqalib akan wasu abubuwa da muke nema guda biyar abu na farko wujudu sani samuwar shi mai yin Allah kenan subhanahu wa ta'ala wa annahu al-haqqul mubin kuma hakika ubangiji ta'ala shine al-haqqu ubangiji na gaskiya al-mubin mabayyani wa zalika yastalzimu isbata sifati kamali wa qudrati to wannan yana lazumta maka tabbatarwa Allah siffofinsa na kamala wa qudratihi da kuma cikar ikonsa wa hayatihi da rayuwarsa wa ilmihi da ilminsa wa hikimatihi da gwanintarsa wa rahmatihi da rahmarsa wa fa'alihi da ayyukansa lalle in ka karanci waɗancan ayoyi to za ka fitar da abu kamar haka wujudu sani samuwar ubangiji subhanahu wa ta'ala abu na biyu annahu yuhyil mauta lalle Allah ta'ala shine mai raya matattu babu wanda yake da ikon raya matattu sai Allah subhanahu wa ta'ala da haka ya yi ba da misalai ba iya dan adam ba ne kawai ke kashewa ya raya akwai sauran halittu da Allah maɗaukakin sarki ya nuna shi ke kashe su shi ke raya su kuma ya yi hakan an gani da haka haka shi ma dan adam shi ubangiji maɗaukakin sarki shi ya samar da shi daga babu kuma daga baya in yi wa'adinsa ya mutu kuma bayan ya mutu Allah maɗaukakin sarki zai kuma ta da shi wannan lalle akwai wannan abin da muke nema a cikin waɗannan ayoyi abu na uku umumu kudratihi gamewar kudurar Allah ala kulli shay'in akan komai ba za ka ce ka yadda Allah zai iya sammai zai iya kasa zai iya kaza zai iya kaza amma kai to gaciya ka ce kawai abin da ba zai iya ba shine raya mutane bayan sun mutu lalle kamar yadda ka yadda da sauran to wannan yana nuna gamewar kudurar Allah madaukakin sarki dan haka babu togaciya ala kulli shay'in qadir shi kadai ne kuma haka subhanahu wata'ala abu na hudu itiyanu sa'a zuwan tashin alkiyama lalle alkiyama za ta zo wa annaha la raiba fiha kuma wato zuwan nata aba ce wanda take ko zuwan nata abu ne wanda yake babu kokonto a ciki abu na biyar annahu yukhrijul mauta lalle ubangiji ta'ala yana fitar da matattu min alquburi daga kaburburan su kama akhraja nabat kaman yanda ya fitar da tsirrai min al-ardi daga kasa waɗannan su ne ainihin wato am khamsatu maqalib da ake nema a cikin waɗannan ayoyi kuma duk gaba ɗaya ayoyin sun yi nuni akan haka kuma za ka iya fitar da su akan haka abu na shida muna ƙarƙashin dai kar manta ƙarƙashin rabi'an alistidlal ala imkanil ba'th bi khalqin nabatat al-mukhtalifa to yana nan ne sai dan kawo wannan tsokacin yayi wannan sharhin zai kuma ci gaba da kawo ayoyi aya ta shida wa qaulihi ta'ala da fadin Allah ta'ala wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج Allah maɗaukakin sarki ce wa nazzalna minas sama'i ma'an mun saukar da ruwa daga sama mubarakan mai albarka fa ambatna bihi jannatin sai muka tsirar bihi da wannan ruwan jannatin dukkan abin da ke fitowa a cikin gonaki itatuwa ne ainihin abubuwa duk da suke tsirowa a cikin gonaki da wannan ruwan da muka saukar ne muke tsirar da ainihin wato shuka daga cikin gonaki wahab da kuma kwaya alhasidi da ake girbewa a girba dawa a girba masara shinkafa acca da sauransu wannan allah ta'ala ce albarkar da ruwan da yake saukarwa mai kunshe da albarka to da shi ne kuma Allah ta'ala yake tsirar da jannat gonaki kaga sun yi banya sun yi gwanin ban sha'awa sun yi kore shar wa habba sannan da kwaya alhasidi wadda daga ƙarshe in ta kai lokaci kuma ake girbe ta Allah ta'ala ce wannakhla da kuma bishiyoyin dabinai ba siƙatin masu tsawo laha tal'un za a gansu suna da 'ya'ya nabi mai hauhawa juna za ga dabino sai gan shi nono guda wani akan wani wani akan wani shine ma'ana tsala'un nadid Allah ta'ala ji shi yake wannan ya tsoro da dabinai ba sikatun su kuma yanayin halittar su sai Allah ya su masu tsayi ne dogwaye ne laha tsala'un suna da ƴaƴaye masu yawa nono nono nabid wanda suke mutarakin masu hauhawa juna wannan akan wannan wannan akan wannan Allah ta'ala ya ce ya yi waɗannan abubuwan ne rizqan lil ibad saboda arziki ga bayansa wa ahyayna bihi baldatan maita Allah ta'ala yace kuma da ruwan nan muka raya baldatan gari kasa maita wadda take busasshiya sai Allah yace to ka yadda da Allah shi yake wannan kadhalikal khuruj haka fito da mutane daga kaburburan su bayan sun mutu kaga shi ma anan an ɗauke ka an kawo maka wani abu da yake nuna cikar kudura da iko na Allah subhanahu wataala da kamalarsa to a karkashin wannan kuma sai aka sake shigo da waccan matsala ta dan ka san magana tashin nan ba bayan an mutu fa babu bamkawa hakan shi yasa ka duba sai Allah ya ɗauko wani bayani kuma ƙarshe sai a cike shi da tashi bayan mutuwa lalle bayan an mutu za a tashi yanzu kaga ana ta gaya ma ni'imomin Allah da kudurarsa shine ya saukar da ruwa daga sama yayi kaza ruwan nan yake samar da tsirrai yake samar da kaza kuma shine ubangijin da ya halicci da binai masu tsawo da ƴaƴa da kaza duk Allah baya bukata saboda ni da kai da sauran mutane rizqan lil ibad yace kuma shine ke raye kasa kai ka san ta mutu ba ni'ima ba ainihin wato wani dausayi tattare da ita Allah ta'ala ya saukar da ruwa ya jika ta ta rayu to Allah ya ce shi ke wancan kazalikal khuruj kaga sai aka sake hadawa da wannan aka ce haka ma fito da mutane bayan sun mutu daga cikin kaburburan su suratul ahqaf suratul qaf wa ahayna bihi baldatan maita yuradu bihi al-ard wato ana nufin baldatan a wannan aya yana nufin al-ard wa ahayna bihi baldatan maita shine wa ahayna bihi al-ard maita wato muka raya ko muke raya ƙasa matacciya bihi da wannan ruwan allati karar hamida wadda ta kasance ƙeƙasasshiya busasshiya falamma nazala alaiha alma lokacin da ruwan ya sauka akan ta ihtazzat sai ga ta dan motsa ta yi motsi da tana bushe ta mutu kamar yadda mutum ya mutu ba wani motsi da zai yi abin da ke sa ka kana motsi ka kai ka komo rayuwa ce to kasar ita ma ta mutu ba wani motsi amma da Allah ya sauka mata da ruwa ya raya ta sai ganta ihtazza ta yi girgiza ta yi motsi wa rabat sai ga ta kumburo duk abin da aka sa sai ga kuma ta dago shi wa ambat wa ambatat sannan sai ga ta tsirar min kulli zaujin da dukkan dangi guda biyu bahijin mai ban sha'awa sai ga ta tsirar da shi min azahir na abin da ya shafi furanni da fulawoyi wa gairi zalika da wani haka mimma ya haru dar daga irin abin da ke dimautar da gani na ido fi husni ha a cikin kyawun wannan furannin da ainihin wato ruwan ke tsarar da su bayan rayuwar kasar wa zalika ba'da ma kanat la nabata laha hakan yana faruwa ne bayan ƙasa ta wayi gari la nabata biha babu wani tsiro da take da shi fa asbahat sai ga an kuma waye gari ta hatazzu khudran ta yi motsi motsin da sakamakon wannan motsin bayan saukar ruwan khudran sai ga ta zama koriya fa hadha misalun sai ma ce wannan shi ma misali ne lil ba'd da ke nuna tashi ba'dal mauti bayan mutuwa domin ga ƙasa ta mutu Allah ya tashe ta ya raya ta da haka wannan shi ma gudan misali ne da ke nuna tashi ba'dal maut bayan mutuwa wal halak da halaka kazalika yuhyi Allahu al-mauta kaman haka Allah ta'ala ke raya al-mauta matatu wa hadal mashahid ko mashahad wannan abubuwa ne da ido ke gani min azimi qudratihi bil has ko bil hissi wannan yana daga cikin girman da ke nuna girman kudurar Allah madaukakin sarki bil his kuma al his abinda ido ke gani hannu kila ma ya taba ya ji shi don haka Allah maɗaukakin sarki yana nuna cikar ƙudurarsa a cikin raya matattu wa hadal mashahid ko mashahad wannan wani abu ne da ya zama almashahid abu ne da yake akwai gani da ido an gani cewa Allah ya raya kaza ko ya kashe kaza ya raya shi to min azimi qudratihi wannan yana daga cikin girman kudurar Allah bil his da abin da ido ke gani hannu ya taba a'zamu mimma ankarahu al-jahiduna lil ba'th wannan shine mafi girma yafi girma sama da abin da al-jahiduna masu musu suke inkarin sa lil ba'th game da tashin alkiyama khamisan abu na biyar al-istidlalu ala al-ba'th wal i'adati bi ikhraj an-nar min ash-shajar al-akhdar kafa hujja ala al-ba'th akan tashi bayan mutuwa wal i'adat da dawo da mutane bi ikhrajin nar da fitar da wuta min ash-shajar al-akhdar daga bishiyoyi koraye bishiya rayayya danya amma kuma wuta ta dinga fita daga jikinta wannan ubangijin da yayi iko ya nuna kudurarsa ta ash-shajar al-akhdar bishiya danya wadda ruwa ne a cikinta amma a wayi gari ta zo kuma tana bada wuta to ubangijin da yake da wannan ikon yana da ikon ya tada mutane bayan sun mutu ashajar idan quti'a bishiya idan aka yanke ta aka sare wa asbaha hataban ta zama itace ya kunu maita kaga ta zama matacciya bishiya ce za ka gan an sare ta bayan an sare ta itacen ya bushe yanzu ta mutu wa laysa fihi atharun lil haya babu wani alama da tasiri na rayuwa a tattare da wannan bishiya fa idza uqidat bihin nar amma in aka kunna wannan itacen wuta dabbat fihil harakatu wattaraba sai ka ga wannan itacen da ya riga ya mutu amma da aka kunna masa wuta sai ya gan shi yana motsi yana kaiwa da komowa wa hadhihi atharul haya wannan tasiri ne da alamu na alhayati rayuwa faman qadara ala hadha qadirun ala ihya'il mauta ubangijin da ga itace brayayye danye amma a lokaci guda kuma wannan itacen a kunna masa wuta ta kama ubangijin da yake da ikon wancan to yana da iko kuma akan ihya'il mauta raya ainihin wato matattu wa qad zakara Allah ta'ala hadha dalil ubangiji ta'ala ya ambaci wannan dalilin fi mawdi'aini a wurare biyu min kitabihi subhana a cikin littafin sa subhanahu wa ta'ala wuri na farko qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala ya ce a fara'aitumun naran lati turun a antum an sha'atum shajarataha am nahnul munshi'un Allah tambaya yake yace a fara'aitum ku bani labari kuna da masaniya game da annara wuta allati turun wadda kuke kyastowa wadda kuke kunna wannan wutar da kuke kyastowa kuke kunnowa a antum ku ne an sha'atum shajarataha kuka ƙagi itacen kuka ƙagi bishiyar am nahnul munshi'un ko kuma mu ne muka ƙagi itacen me ce amsa haka Allah madaukakin sarki ya faɗa aya ta biyu wannan cikin suratul waqi'a kenan kaga kenan itace ne kuma yanzu ya zama makamashi itace ne yana rayayye Allah ya kashe shi kuma ya kashe shi kuma yanzu ake kunnarsa a yi amfani da shi ya zama wuta aya ta biyu wa kala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'idama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون Allah maɗaukakin sarki ya ce a walam yaral insan wannan aya an ce dalilin saukata ko dai as bin wa'il ko kuma ubay bin khalaf domin an ce shi ubay bin khalaf shine ya je samo kasusuwa ko kashi wanda ya riga ya bushe in kamar masashi zai dinga mutsukewa ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana murza shi yana yana sheke shi sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan shine za a ce wai za a sake dawo da shi bayan ya ya mutu ya bushe ya zama kamar haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji madaukakin sarki shi ya halicce ka kuma shi zai kashe ka kuma shi zai ta da kai ya tura ka wuta an fahimta magana ta zo guda biyu an ce ubayyu bin khalaf akwai kuma ruwayar as bin wa'il shi yasa malamai suka ce kace duk su su biyun amma kuma duk da haka ayar bata takaitu iya su ba ta shafi dukkan mai aƙida da ra'ayi irin nasu game da tashin alkiyama har a yau domin al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab ko da yaushe ana lura da faɗin nassi ba ana lura da iya dalilin saukar da shi ba da aka yanzu ba za ka zo wajen fassara wannan aya ka ce ana magana ne a nan da as bin wa'il ko kuma daga da ubay bin khalab ba da haka shi ne yau dan yayi musun tashin alkiyama ko tashi bayan mutuwa shi ba da shi ake magana ba an fahimta da haka ya shafi as bin wa'il da kuma ubay bin khalab da dukkan mai musun tashi bayan an mutu shi sa sai Allah ya ce awalam yaral insan shi yasa wasu suka ce wannan al'insa ɗin wato alce al'istigraƙiya ba ta shafi al'insan wancan shi as bin wa'il ko ubay bin khalab ba wannan alɗin ta al'istigraƙul jins duk wani jinsi na al'insan ya shiga cikin fadin ayar a walam yaral insan yanzu shi mutum ba shi da masaniya baya ganin anna khalaqanahu musu Allah mu ne khalaqanahu muka halice shi min nutfatin daga mani fa idza huwa khasimun mubin sai gashi ya zama abokin musu abokin jayayya da mu mubinun kuma ba ma a boye ba a bayyane mu ne muka halicce shi kuma mu gaya masa cewa bayan halittar nan zai yi wani wa'adi a wannan duniya bayan wa'adin ya kare za mu karɓi rayuwarsa bayan ya mutu za mu kuma kuma tasarsa kuma ya zama yana husuma yana ja'in ja yana husuma a bayyane da mu wa daraba lana masalan har yana buga mana misali wa nasiya halka ya manta shi ta halittar da muka yi wasa ya manta cewa fa mu muka halice shi amma yanzu buga mana misali yake a idza kunna izaman wa rufatna inna la mab'uthuna khalqan jadida shine Allah ta'ala yace yanzu har yana da tsaurin ido da rashin kunya da zai zo ya dinga buga mana misali wa nasiya khalqahu ya manta ta halittar shi qala wai yana cewa man yuhyil izam waye ya isa ya raya kashi wajiyar ramin bayan ya riga ya jiddige ya zama kasa kul Allah ya ce a bashi ansa ko shi as bin wa'il ko ubayy bin khalaf ko kuma dukkan wani wanda yake musun tashi bayan an mutu a yau kul ce ne da su yuhuyi hallabi an sha'aha awwala marra ai ba a musu cewa awwala marra ko wanda ya halicci halitta ko musun inda jayayya take shine shi wanda ya halittar a karan farko shi ana ganin ikonsa bai kai bai sake dawo da halittar bayan ta diddige an yadda da na farkon wanda yadda da na farkon istilzami ne na ka yadda da na biyun amma saboda damsul basira sai mutum ya yadda ubangiji lalle yana da ikon shi ne ya yi halitta da farko amma dawo da halittar kuma ba zai iya ba sai Allah ya ce yuqiha me raya wannan ƙasusuwan bayan sun rididdige allazi an sha'aha wanda ya ƙagi halittarsu awwala marra a karan farko wa huwa kuma shi din bi kulli khalqin game da dukkan halittarsa alim masani ne allazi bari a baka wani misali dan ka sake gane kudurarsa da ikonsa kuma kasancewa tun da ya yi wannan misalin da aka baka wancan din ma da dukkan wani misali da za a baka da dukkan wani abu da ya ce zai iya zai iya sai ce allazi in baka san wannan ubangijin ba shine ja'ala lakum min ash-shajar al-akhdar naran shine ya halittar muku daga bishiya danya naran kuma ga wuta tana fitowa daga jikinta wanda galibi danyen abu baya haduwa da wuta ko yawanci ta wuta tana son me busasshen abu amma asalin ita bishiyar a shajar akhbar bishiya ce ɗanya koriya naran amma yana fitar da wuta daga cikinta fa'iza sai antum ga ku ku masu musul minhu daga wannan a shajar akhbar ɗin tuki duna kuke kunna kuke kyastaro ta sai Allah ya ce a walaisa alladhi khalaqa as-samawati wal ard yanzu ubangijin da ya halicci sammai da ƙasa bi ƙadirin yanzu ba mai cikakken iko ba ne ala an ya hluka mislahum a kan ya halicci wasu halittu makamantan sama da ƙasa ɗin kamar ɗan adam bala mai iko ne wa huwa domin shi alhallaku shi ne mai halitta al'alimu shi ne mai cikakken sani innama amruhu kadai al'amarinsa idza arada shay'an in yayi nufin wani abu ko menene an ya kula lahu cewa yake da abin kun kasance kafin kafin din ya dauki ya dauri nun fayakun sai ya kasance fa subhanallazi tsarki ya tabbata ga ubangijin da biyadihi a hannunsa malakutu kulli shay'in mulkin komai ke hannunsa wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi ake mayar da su to kaga ka kalli wannan ayoyin ka ji yanda Allah madaukakin sarki ke saka magana ka ji yanda Allah madaukakin sarki ke mai da martani ga dukkan waɗanda suke musun tashi bayan an mutu faradda bi hadhihi al-ayat mala yace ubangiji ya mai da martani da waɗannan ayoyi ala man ankara al-ba'd akan wanda yake musun tashi bayan an mutu bi thalathati adillatin aqaliya da wasu dalilai na hankali ma guda uku banda dalilai na ayoyi ga su to akwai kuma al-adillatul aqaliya dalilai na hankali ga wanda hankalin nasa bai susuce ba na farko al-istidlal a waɗannan ayoyi Allah ya kafa hujja bin nash'atul ula da kagar halitta ta farko alan nash'atul ukhra akan kagar halitta ko sake yin halitta ainihin wato ta biyu qala ta'ala sai ubangiji ta'ala ce qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra zai rayar da ita ita wannan ran da ta mutu ta riddige wane ne zai rayar da ita allazi ansha'aha shine wanda dama ya kage halitta ta awwala marra a karan farko wa huwa bi kulli khalqin alim kuma masani ne ga dukkan halitta babu wani wanda za a manta da shi a tashi kowa shi ba tashe shi ba saboda yawan dan adam da yawan waɗanda suka mutu tun daga annabi adam da sauran halittu tun da waɗanda suke afakalain da mutane da aljanu to babu wanda Allah madaukakin sarki zai manta da cewa a ai wani ko ya riddige ya zama kashi an manta ba tashe shi ba domin huwa bi kulli khalqin alim na biyu alistidlal ubangiji ta'ala ya sake kafa hujja kaga kenan anan dalili ne na hankali yago in ka ce waye ya isa ya raya kasusuwa bayan sun riddige sai a ce wanda ya halicce su a karan farko a hankalta kaka da shi sai kuma yaya ba wanda yanzu a ce kasusuwa sun yi kaza sun yi kaza mutum ya riga aka ce to kuma shi ne ya samar da shi daga babu da babu shi ya samar da shi da haka wanda ya halicce shi a karan farko shi ne wanda zai sake dawo da shi ma kai in an maka bayanin ayoyi da hadisai baka ganewa to ga dalili na hankali wanda ya halicci halitta bayan a karan farko to shine yake da iko kuma ya sake dawo da ita abu na biyu al-istidlal bi ikhrajin nar ubangiji ta'ala ya kuma kafa hujja ya sake kafa dalili da fitar da wuta min ash-shajar al-akhdar daga bishiya danya koriya ma annahu akthar bid-diddiyya لأن الشجرة إنما يكون أخضر إذا كان مليئا بالماء مع أنه تارد سوى أكثر وتشين ما يبيوى بالضدية وجن كيشير wancan bai fi zama kishiya ba kaman wannan idan har wancan kana ganin kishiyar wannan ne to wanda ya fi zama kishiya shine itaciya danya wuta ta dinga fita daga jikinta shine ma'a annahu aktharu biddadiyya tare da cewa fitar da wuta daga cikin ashajar al-akhbar bishiya danya aktharu biddadiyya shine yafi yawa wajen zama kishiya me yasa fitar fitar wuta daga danyen itace ya zama kishiyar hakan li'anna shajara saboda ita bishiya innama yakunu akhdar tana zama koriya ce tana zama danya idza kana mali'an bil ma in ta cika da ruwa idan cikin ta ya cika da ruwa shine sai ga tayi koriya shar to faman kadara ala ikhrajin nar min hadha shajar al mayyit al mali' bil ma qadirun ala ihya'il amwat min quburihim ubangijin da yake da iko ya fitar da wuta min hadha shajar daga wannan bishiya al mayyit wadda da matacciya ce ko kuma wadda ta riga ta mutu almali'u bil ma wadda take cike da ruwa qadirun ala ihya'il amwat yana da cikakken iko akan ya sake raya matattu ya tashe su min quburihim daga cikin kaburburan su qala ta'ala ubangiji ta'ala yace allazi ja'ala lakum min ash-shajaril akhdar naran fa idza antum minhu tukidun na uku al-istidlalu bi khalqis samawati wal ard kafa dalili da Allah ya yi da halittar sammai da ƙasa ala khalqil insan akan halittar ɗan adam qala ta'ala ubangiji ta'ala yace a walaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard yanzu ubangijin da ya halicci sammai ya halicci kasai bi qadirin bai zama mai cikakken iko ba ala an yakhluqa mithlahum akan ya halicci makamantansu makamantan halittar sammai da kasa din ya halicci dan adam da sauran dangogin halitta bala wa huwa al-khallaqul alim lalle Allah yana da cikakken iko akan haka wa huwa al-khallaq domin shine mai halitta al-alimu masani innama amruhu idza arada shay'an al'amarin sa kawai in yayi nufin aikata wani abu an ya kula lahu kun fayakun ya ce wa abin ya kasance kuma sai ya kasance sadisan na shida al-istidlalu ala al-ba'th بأن حكمة الله وعدله يقتضيان البعث والجزاء ga wani dalili sai ya ce abu na shida kafa dalili da kafa hujja alal ba'ath akan lalle fa za a tashi mutane bayan sun mutu za ka iya yin hujja da wannan maganar da malam ya kawo cewa lallai daga cikin dalilan da suke nuna tashi bayan an mutu bi anna hikmatallah domin hikimar Allah wa adalihi da adalcin Allah ya ƙatabiya ne sun hukunta alba a tashi walda za a yi wa mutane sakamako wani dalilin ma'ana na daga cikin dalili akan tashin mutane bayan sun mutu wannan yana nuna hikimar Allah lalle yana nuna adalcin Allah kuma hikimar Allah da adalcin Allah ga wanda ya fahimci hikimomin Allah da adalcinsa to ya san hikimar Allah da adalcin Allah ya ma hukunta a tashi mutane a yi musu sakayya yanzu wani ya zalunci wani shi kenan har abada kuma bai sa wanda aka zalunta yana nan a almazlum bai samu kwace kansa ba a hana a yi zaluncin ba har aka tashi alkiyama kuma a ce shi kenan wanda ya yi zalunci ya ci banza to adalcin Allah da hikimar Allah ma ta a tashi mutane a sake dawo da rayuwa a yi wa mutane hisabi a yi wa mutane a ba mutane sakamakon ayyukan da suka aikata lalle hikimar Allah da adalcin Allah ma ta hukunta a sake tasan mutane bayan sun mutu fa inna Allah ta'ala domin ka sani ubangiji ta'ala lam ya khaluqin nasa abatan ai ba dan wasa ya halicci mutane ba kenan ya zama kaman kwallon kafa kenan kawai a ware waɗancan shaɗe wannan shaɗe kawai a hura wani abu iska kawai su ta naushin ta wannan ya harba ta nan wannan ya harba kawai a wani guri mai raga kawai an jefa ta bayan an tashi shikenan mai hikima babu wannan ya taho yana gunguni an cinye su wannan ya tafi yana murna ya cinye ka rasa me aka ci kawai bala wani wani abu ne roba ko wani abu kawai aka hura mai iska kawai mutane aka aka shagaltar da su kawai suke tahorin ta to ka ɗauka halittar da Allah duk yi waɗannan halittun duk ka ɗauka wasa ne sai malai ce lam ya khaluqi a inna Allah ta'ala lam ya khaluqin nasa abatan lalle Allah ta'ala bai halicci mutane dan wasa ba walan yatrukahum sudan sannan bai bar su haka sasakai ba qala ta'ala ubangiji ta'ala ce a fahasibtum ku tsammanin ku zatan ku yanzu annama khalaqnakum abasan kawai mun halicce ku ne dan wasa wa annakum kuma ku tsammanin ku da zatan ku ku ilaina zuwa gare mu la turja'una ba za a da ku ba fa ta'ala Allah ubangiji ya ɗaukaka ya burunkasa al-malikul haq wato mai mulki na gaskiya a ce kawai ya halicce ku dan wasa ubangiji ya ɗaukaka ya burin ƙasa ga barin a ce kawai iya wannan rayuwar ce ba za ku koma zuwa gare shi ba la ilaha illa huwa babu wanda ya cancanta a bautata masa a sama ko a ƙasa sai shi rabbul arshil karim ubangijin al'arshi mai girma qala ta'ala ubangiji ta'ala aya ta biyu ce ayahsabul insan jinsin ɗan adam kowane iri al'insan ɗin kowanne ya shigo ciki a yahsabul insan yanzu ɗan adam mutum yana zaton an yutraka suda a kyale shi haka sasakai wannan ya cinye dukiyar wannan wannan ya kashe wannan wannan ya naushi wannan wannan ya danna wannan wannan ya ci zaɗin wancan kawai shi kenan haka Allah ya halicci duniya kawai mai ƙarfi danne mai rauni mai mulki zalunci talakawa miji ya cuci matarsa uba ya cuci ayansa malami ya cuci ɗalibansa kawai shikenan kuma daga nan an gama shikenan kawai sai dai kai Allah ya isa ko me amfanin ma Allah ya isa tunda ba wani sakayya da za a yi ma iya wannan rayuwar shikenan kawai tsammanin mutane an halicce su ne kawai a kyale su sudan alkiyama fa hal yadhunnu aqilun an yutraka al-insan fi hadhihi dunya la yu'mar wa la yunha ma'anar an yutraka sudan kenan yanzu mutum mai hankali yana zaton an yutraka al-insan a halicci dan adam ka duba halittar dan adam Allah ta'ala ya sha cewa ka koma ka kalli halitta ka wafi anfusikum afala tubsirun yanzu dukkan wannan halittar mai tsari halitta mai gwanin ban sha'awa khalaqal insana fi ahsani taqwim Allah ya halicci halittu ga sunan sun kewaye mu ya halicci sama ya halicci kasa duk ba wata hikima yanzu mai hankali a watansa yana tsammanin an yi tarakal insana a kyala mutum an halicce shi wanda yake tattare da wasu siffofi aksar shay'in jadala zaluman jahula ya siffanta da ɗabi'u wato kanut ya siffanta da siffofi masu yawa waɗanda suke masu muni kuma shi kenan a ce an kyale shi fi hadhihi duniya a wannan duniya la yi umar ba a cewa yi wala yunha ba a cewa bari haka ka fahimci Allah ya halicci mutane saboda wannan ba hikima Allah ya halicce su ba za a ce su yi ba ba za a ce su bari ba wa yutrak haka kuma mutum ya karu wannan rayuwar ba wanda ya ce yi ba wanda ya ce bari ya kuma gama rayuwarsa sannan a kyale shi fi kabarihi a cikin kabarinsa sudan haka sasakai dole an yi ba ba tare da kuma an tashe shi ba an tambaye shi me yayi a duniyar inna zalika lalle ko shakka babu hakan la yaliqu bi hikmatillah ko kadan bai dace ba da hikimar Allah bai dace ba da in ka ai ko da yaushe Allah yana ga ma shi mai hikima ne gwani ne a ce wannan irin halitta mai girma tsawon shekaru tun annaba adam a aiko annaba a saukar da littattafai amma ya zamanto kawai Allah ya halicce mu ne kamar yadda na ba da misali yan wasan kwallon kafa ko dukkan wani nau'in wasa ba umarni ba hani mutum ya mutu ba za a tambaye shi ba a kabarinsa kuma ba tashi ko shakka babu in ka fahimci Allah gwani ne to ka ce hakan shi ake nufi shi Allah ta'ala yake nufi da halittar mutane to hakan bai dace ba da hikimar Allah fa kullu shay'in yasduru an subhanahu wa ta'ala domin dukkan abin da ya taho daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala lahu hikmatun taqtadihi akwai hikima da ta hukunta haka duk inda kaga duk inda kake kallon abubuwa akwai hikima da ta sa Allah ya sa abin yake faruwa a yanda kake ganin sa innana nushahidu fi hayatina malam ce ai muna gani a cikin rayuwar nan tamu zalimin azzalimai iri iri muna ganin azzalimai zalamu ko zallu zalimin haka suka kasance azzalimai hatta lahzatil maut hatta lahzatil maut har karshen rayuwa ba su daina zalunci ba zaluntar bayin Allah tun da Allah ta'ala ya sa suka faɗo duniya suka zama mutane zalunci suke ta yi a zalunci suka gina kansu a zalunci suka gina iyalansu a zalunci suka yi gidaje a zalunci suka yi abubuwan hawa a zalunci suka tara kuɗaɗe a zalunci suka yi tun rayuwarsu da 'ya'yansu da matansu suke ta gudanar da zalunci ba su gushe ba suna zalunci har suka mutu muna ganin haka tana faruwa walam ya akhud ala ahadihim ala aidihim ahad kuma ba wanda ya tankwaba hannunsu saboda kila mulki yana hannunsu ko kuɗi yana hannunsu ko Allah ya ba su karfin jiki ko Allah ya ba su wata dama ba wanda ya isa ya tankwaba hannunsu da su daina zalunci haka suka yi ci zaluncin su suka koma zuwa ga Allah wa mazlumina kuma muna ganin waɗanda aka zalunta kwace wa mutum gida kwace mara kuɗi a kwace masa ainihin wato gona a kwace masa kaza a zalunce shi a danne shi kaza a hakkinsa na kaza an hana shi muna kallon mazulumi na kuma waɗanda aka zalunta zallu haka su ma suka ci gaba da kasancewa mazulumi na ana ta zalunta su ila akhir hayati har zuwa ƙarshen rayuwarsu lam yansifuhum ahad ba wanda ya musu adalci yaga cewa kai ya kamata fa zaluncin nan tun mutanen nan tun ba a waye ba ake ta zalunta su tun suna lokaci kaza har ga girma ya kama su ga iyalai ga tsufa ya ci musu amma yanzu ana zalunta su ya kamata a daina zalunci haka za ga an ci gaba da zalunta su har ƙarshen rayuwarsu ba wanda ya daga yatsa ya ce a daina zalunta su afa in kanatil hayatu hiya nihayatul maqab idan wannan rayuwar tamu ta duniya ta zama shine karshen kewayen da inda aka je aka kewayo iya duniyan nan ne kawai in an tashi an tashi shikenan kawai kai da kai da aka zalunce ka shikenan kawai wanda ya zalunci ya ci banza in har wannan rayuwar tamu hiya nihayatul maqab shine karshen kewayen duk inda za a kewaya ya kunu hadha adalan wa hikima yanzu kana ganin wannan ya dace da adalci ya dace da hikima wa aina hiya alhikmatu fi khalqi hayatin tajri ahadathuha ala ghairi muqtadal adl aina hiya alhikma mala yace in har haka rayuwar take ba tashi bayan an mutu azzalimi yayi zalunci har karshen rayuwa wanda aka zalunta an ci zalunta sa karshen rayuwa kuma ba tashi ayi sakayya kai ne yasa kai zalunci kai ne ya aka aka zalunce ka duk ba wannan binciken in haka ya zama shine karshen rayuwar wa aina hiya hikima to ina hikima take ina hikima fi khalqi hayatin cikin halittar wata irin rayuwa tajiri a hadasuha abubuwan da suke faruwa suke ta gudana ala gairi muqtabal adl ba bisa doran adalci ba thumma tantahi sannan an gudanar da ita ba bisa doran adalci ba thumma tantahi sannan rayuwar ta kare duna hisabin a ce ba hisabi a hankalce yanzu wannan zai yi don haka dole ma ka yadda za a tashi bayan an mutu hikimar Allah ta hukunta tashi bayan an mutu adalcin Allah ya tilasta tashi bayan mutuwa ina fata an gane liza don haka ne ya ati ta'kid karfafawa take ta zuwa fil qur'ani a cikin alqur'ani ala annal ba'a akan cewa tashi bayan an mutu daruratun larura ne kamar yadda larura ne ka ci abinci larura ne ka sha ruwan sha larura ne ka kwanta kai bacci larura ne ka yi hamma larura ne ka yi atishawa ba yadda ka iya larura ne ka yi hutu ka yi fitsari ka yi kashi duk wa'annan larura to larura ne a tashi bayan an mutu ala gafata mala ya qatadiha adlullah domin adalcin Allah yana hukunta haka a tashi bayan an mutu wa hikimatihi hikimar Allah tana hukunta a tashi mutane a binciki me suka yi a duniya ya aka yi wani kai kaza me yasa wani bai kaza ba a binciki wannan hikimar Allah ta hukunta haka fi mawadi'a Allah ya karfafa wannan magana ta tashi bayan an mutu saboda wannan hikima da adalci na Allah a wurare adida masu yawa min alquran daga cikin alqur'ani minha daga cikin guraren qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون سورة الجاثية الله تعالى يتي أم تنبيات حسب الذين اجترحوا السيئات waɗanda suka tsururuci miyagun ayyuka suka yi fashi da makami suka yi sata suka yi kisan kai suka yi fyaɗe suka yi zinace-zinace suka ƙwace wa mutane kuɗi suka danne wa mutane haƙoƙinsu suka yi nau'o'in zalunci iri-iri waɗanda suka yi tafka-tafka a wannan duniya yanzu allazi na ji tara husayyi'at waɗanda suka tsururuci suka aikata asayyi'at miyagun ayyuka suna tsammanin an naj'alahum mu sanya su kallazi na amanu kamar waɗanda suka yi imani ba su cuci kowa ba sun kiyaye haƙoƙin Allah sun kiyaye haƙoƙin bayan Allah Allah baya bin su bashin haƙƙinsa duk sun yi ƙoƙari wajen sauke haƙƙin Allah ba wani mahaluki da ke zai caje su da tuhumar su da cewa sun danne masa haƙƙi masu imani yanzu waɗancan da suka yi katobara suka yi ainihin ta'asa a rayuwarsu ta duniya da waɗannan da suka yi siffantu da siffa ta imani suka yi ayyuka na gari wa amilu sayyi'at suka yi kyawawan ayyuka eh wa amilu salihat suka yi ayyuka kyawawa sawa'an yanzu su masu wa'ancan da mutanen banzan suna so kenan mu sanya su su zama kaman waɗanda suka yi imani suka yi kyawawan ayyuka sawa'an daidai wa daida mahayahum anan rayuwarsu ta duniya wa mamatuhum da kuma bayan sun mutu Allah ya ce sa'a ma ya hukumun abinda suke hukuntawa yayi muni abin da suke hukuntawa ya yi muni wa ƙaunuhu ta'ala am na ja'alul ladina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fil ard am na ja'alul muttaqina kal fujjar Allah madaukakin sarki ce am tambaya ce shin naj'alul ladina amanu so ake mu sanya waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka yi kyawawan ayyuka kalmufsidina kamar mabarnata shikenan da wanda ya kwan yana sallah yana karatun qur'ani yayi ayyukan alkhairi yayi kaza yayi kaza da wanda ya kwan yana ta'asa yana tabar gaza duk shikenan iya rayuwa kenan shi wancan haka ya zaba shikenan haka ya tafiyar da rayuwarsa yana mutuwa kurun kus an kare shi kuma wannan ya zabi ya zama mutumin kirki yayi ta ayyukan nagarta yana mutuwa ba wani sakamako mutuwa an shikenan an gama Allah ta'ala ya ce shin wa'ancan suna so mu mai da su su zama daidai kamar waɗannan am naj'alul muttaqin ko kuma mu sanya almuttaqina masu kiyaye dokokin Allah masu takawa kal fujjari kaman fajirai ko shakka babu almuttaqina daban alfujjari daban alladhina amanu wa amilus salihati daban almufsidina daban aya ta uku qala ta'ala ubangiji ta'ala yace afana ja'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun Allah ta'ala yace afana ja'alul muslimina yanzu mu sanya musulmi hukuncinsu da makomarsu da sakamakonsu kalmujirimi ne kaman kafirai wannan ya zaɓi ya zama kafiri ya haɗa Allah da kishiya ya yi wa Allah shirka ya yi wa Allah duk yi wannan kuma ɗayanta Allah da bauta duk mu sanya su a sikeli ɗaya a nan rayuwar ba wani fifiko wancan ya zama kafiri wannan ya zama musulmi to menene a ciki haka ya zaɓa wannan shi ma haka ya zaɓa wannan yayi nagarta wannan yayi akasin haka wannan yayi adalci wannan yayi zalunci Allah ta'ala ya ce afana ja'alul muslimina kal mujrimina yanzu shikenan sai mu hukunci iri daya tsakanin musulmi da kafirai malakum wai me ke damun ku kaifa tahkumuna ya kuke irin wannan hukuncin ne to wanda yake cewa ba za a tashi ba bayan tashi ba za a tashi ba bayan an mutu kamar haka yake nufi an gama rayuwa wani yayi daidai wani bai daidai ba shikenan an mutu ba tashi ba wani consequences da zai faru suratul qalam qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa ma khalaqana as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila zalika dhannu alladhina kafaru fawailul lil ladina kafaru minan nar Allah ta'ala yace wa ma khalaqana as-samaa ba mu halicci sama ba wal ard da kasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su batilan sani da ƙarya ka kawai Allah ta'ala ya halicci sama ya halicci ƙasa batilan ba bisa gaskiya ba ba gaskiya Allah madaukakin sarki ya sa ya halicci sama da ƙasa ba Allah ta'ala ya ce zalika zannul ladina kafaru wancan tunanin shine irin zato da tsammanin waɗanda suka kafirta fa wailul lil ladina kafaru azaba ta tabbata ga waɗanda suka kafirta minan nar azaba ta wuta Allah ya kiyaye da haka kaga kenan ka kalli wannan gabar tana da matukar muhimmanci wannan gabar ta nuna lalle lalle dole za a tashi mutane bayan sun mutu dan aiwo mutane sakayya akan abin da suka yi a duniya sabi'an ikhbarul alim al khabir ikhbarul alim al khabir bi wuqu'il qiyama abu na shida ba da labarin al'alimu ubangiji mai cikakken sani alkhabir mai ba da labari bi wuqu'il qiyama da faruwa da kuma afkuwar tashin alkiyama a'zamul adillati ala wuqu'il ma'ad ikhbarul haqq tabaraka wa ta'ala bidhalik a'zamul adilla mafi girman dalili ala wuqu'il ma'ad akan afkuwar da kuma faruwar makoma ikhbarul haqq tabaraka wata'ala shine bayar da labarin ubangiji na gaskiya mai yawan albarka madaukaki labarin da ya bayar bi zalika game da haka faman amana billah duk wanda ya imani da Allah wa saddaqa bi rasuli alladhi ursila ya kuma gaskata bi rasuli ya gaskata manzo na Allah subhanahu wa ta'ala allazi ursila wanda aka aiko ko allazi arsala wanda Allah ya aiko wa kitabuhu ya kuma yi imani ko kace wa kitabihi allazi anzal da kuma littafinsa da ya saukar fala manasa lahu ba shi da wajen gudu ba shi da wajen fakewa ba shi da wajen buya minal imani daga yin imani bima akhbarana bihi game da abin da ubangijin nan da ya aiko manzanni ya saukar da littattafai ya ba mu labari da shi min al-ba'd wan nushur game da tashi da kuma tattare mutane wal jaza ko da tattare halitta wal jaza da sakayya wal hisab da hisabi lalle duk wanda ya imani da Allah ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani da littattafan da Allah madaukakin sarki ya saukar to ba shi da wajen gudu ba yanda ya iya dole kuma ya runguma ya yi imani da dukkan abin da Allah ya ba mu labari na tashi da kuma tattara bayansa bayan an mutu da sakamako da kuma hisabi wal jannata wan nar kuma dolansa mutum ya yi imani da aljanna da wuta wa qad nawwa'a tabaraka wa ta'ala asalibal ikhbar ubangiji ta'ala ya nau'anta salale daban-daban wajen ba da labarin liyakuna auqa'a fin nufus dan ya fi tasiri a cikin zukata wa akadu fil qulub wa akidun fil qulub kuma ya zama mafi karfi a cikin zukata fa fi ba'd al mawadi a cikin wasu wuraren yukhbiruna ubangiji ta'ala ya bamu labari bi wuqu'i zalika al yawm da afkuwar waccan rana ikhbaran yana mai bamu labari mu'akkadan yana mai ƙarfafa labarin bi anna a wani gurin da anna harfu nasbin wa taukid au bi inna ko kuma ya ƙarfafa maganar zafi a tashi alkiyama da inna wallam wani lokaci kuma ya ƙara ƙarfafa maganar da lam ka ƙaunihi ta'ala kaman faɗin Allah ta'ala inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha kaga Allah madaukakin sarki bai ce as-sa'ata ko as-sa'atu atiyatun akadu ukhfiha ba sai ce inna harfo nasbin wa tawkid inna haqiqa tabbas as-sa'ata tashin alkiyama atiyatun zai zo akadu uku fiha ina kusan in ɓoye in ɓoye ta wato tashin alkiyama ɓoyayyen abu ne kamar da muka karanta a can baya babu wani wanda ya sani a matsayinsa na mala'ika makusanci ko annabin da aka aiko Allah ta'ala ya bawa kansa sani da haka kaga Allah ta'ala ce inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha lalle tashin alkiyama nan zai zo ko shakka babu kaga Allah ta'ala sai ya karfafu tashin alkiyama da me inna wa qaulihi ta'ala da fadin Allah ta'ala wa inna sa'ata la'atiya kaga ga inna ga lam wa inna sa'ata haqiqa alkiyama la'atiya lalle za ta zo fasfahi safhal jamil ka kauda kai kauda kai mai kyau amma ko shakka babu ba ko kwanto ba ta ba ba ba ainihin wato wani kai kawo game da tashin alkiyama lalle alkiyama za ta so suratul hijir to sai mu tashi wa fi mawadi'in ukhra yaqsimu Allah ta'ala ala wuqu'i wuqu'ihi wa maji'i abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ce malam ya halatta a bada kudin da aka tsinta ga wanda aka sani in mabukaci ne lokacin da aka rasa mai kudin eh lokacin da aka yi tsintuwa dama an ba da damar haka cewa ko dai idan aka yi cigiya zuwa lokacin da shari'a ta ba da dama cewa za a yi shekara guda ana yin cigiya a wuraren da ake ganin taruwar jama'a ko guraren da ake tsammanin mai kudin a nan yake to za a ɗauki lokaci ana yin cigiya ba mutum zai je ya ajiye ba ne ya yi shuru idan lokacin ya yi shari'a ta ba da dama ko dai mutum shi ya amfani da kudin ko ya bayar sadaka amma aka ce duk lokacin da kuma aka waye gari mai kudin ya zo to mutum sai ya biya ko ba a samu mai shi ya zo ba in shi ya amfani da shi shi kenan kuma wani ya ba mabukaci ya ba ya amfani da shi shi ma babu laifi akan haka Allahu ta'ala alam wanda ya ce assalamu alaikum malam dan Allah abin kashe network da ake kunnawa lokacin karatu yana yi wa mahalarta karatu barazana a cikinmu akwai health, health workers da kuma security uh, wanda za a iya kiranmu a cikin kowane lokaci haka kuma iyalanmu za su iya kiranmu for emergency ina ganin wannan na'ura a ringa kunna a ringa kunna ta kawai lokacin sallah Allah ya saka maka da gidan aljanna da fatan kwamitin wannan masallaci za su duba wannan kuka namu to insha Allah yan kwamitin kuma suna nan sun ji koke game da su mahalarta karatu kuma gaskiya uzurin nasu ya kamata a duba musamman a irin rukunin mutanen da ya ambata cewa suna halartar karatun kuma ana iya neman su a yaushe saboda bukata ta musamman da haka yana ganin in an gayyuwar haka kawai sai dai a ja hankalin mutane mutane ne yawanci gaskiya ba a sai ka rasa mutane da wani irin yare za ka yi musu magana ko a lokacin sallah galiban za ga limamai ko kuma masu jan sallah suna yawan yin bayani akan da allah a sa waya ba za ka kashe ba ma ka sa ta a silent amma mamakin yadda mutane kawai ka ɗauko ka sata asalan cikin 'yan sakanni yake yi wa mutane wahala ko shaidan ya raya wa mutum kawai cewa yana jin ba za a kira shi ba so sai an shiga cikin sallah wani lokaci sai ga ainihin an kira mutum a waya kuma akwai tashwishi ko shakka babu dukkan abin da zai kawo shagaltuwa da rashin kushuyi a cikin sallah za ga shari'a ta hana hatta abinci cewa aka yin an kawo abinci kana da bukata ko da ka janta da sallah a masallaci ka ci abinci dan a samu wannan kushu'in shine lubbus sala aka ce kana da damuwa ta matsuwa shiga ban daki ko bawali ko gaibi kar ka shiga ko da jam'i zai kubuce ma ka je ka gaba waccan bukata sannan ka zo kai sallah saboda in ka zo kai sallah ba wannan kushu'in to sallar taka amfanin ta bai da yawa to wayannan abubuwan kaga da sauran abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi ta jan saboda ana so a dinga samun kushoyi in ka tsaya gaban Allah subhanahu wataala za ga akwai wurare wasu wasu wasu ma'aikatu da wasu wurare za ga ka'idar gurin duk ba a abin nan kuma za ga dai ga mutum yayi sakaci ya manta irin kotu da sauran za ga ba a daga waya ko ba a ma kira da sauransu da haka duk wanda zai shiga yakan yi kokari ya bi wannan ka'ida da doka amma gaban Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ta fama da mutane da Allah a sa waya a salan a sa waya a salan amma sai ka ga mutane sun yi buris kawai sai ana sallah sai ka ji kuma ringin ton din za ga da ƙara kuma kiɗa kiɗi yanzu ɗakin Allah ya cancanta a yi haka in dai har mun san me yake kawo mu masallaci kaga ba daidai ba ne a ce ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala ya zama guri ne kuma da zaka dinga jin ainihin kaɗa wato music yana tashi an bayyanta haka wajen ɗaukar shi kansa za ga wani lokaci an kawo waya kuma ana ta kira sai ga sai to to gaji ba to wannan abubuwan sai aka ga cewa to lalle kan mutane da bukatar a yi wani yanayi da zai sama mutane nutsuwa da kushuyi a cikin sallah to saboda haka insha Allah dai wannan koke naku za a duba a ga menene mafita a kansa amma gaskiya mutane yawanci ba sa ba da haɗin kai akan irin waɗannan abubuwan an ba da umarnin cewa da Allah a yi kaza tun da ɗan lokaci da yanzu misali kaga da ba sa na'urar ba mutum inda muna da kiyayewa kawai ka sa waya ka asalin tana kusa da kai da kaga kira za ka iya fita waje ka daga kira to amma an yi fama an yi ta yi duk ba ma nan masallaci ba da sauran wurare amma za a ga mutane ba a ji kuma kiɗa kiɗan wani lokaci kai shi kansa ringin ton ɗin wani lokaci Allah mutum ya kamata ya ji kunya ma an kira shi da wannan ringin ton ɗin a cikin sahun sallah wani lokaci a sahun gaba kawai zai ka ji malam waya ta kaure da kiɗa ko ka ji dan koiro ko ka ji shata ko ka ji barmani coge ko gashi nan dai kowa da irin abin da yake sawa a wayar insha Allah za a duba kuma a ga me ya dace insha Allah wannan yake cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin wanda ya aje mota sai ta gangaro ta buge yaro sai ya mutu shin akwai kafara a kansa to dukkan alamu ya sun nuna cewa ba a tsaye ita yadda ya kamata ba ba a yi mata abubuwan da ya kamata a ce ta tsaya din ba wanda wannan shi ne sababa mata gangarowa tunda ba turo ta wani ya zo yi ba kawai illa iyaka sai ya hukuncin da za ka yi wa mutum hukuncin kisa ne na kuskure da haka hukunce hukuncen kisan kuskure su suke kan mutum ma'ana zai yi azumi sannan idan su iyayen wannan yaro sun bukaci diya zai bayar kuma sun ce sun yafe to akwai wannan azumi guda 60 a kansa sakamakon wannan kisa na kuskure da domin kisa iri uku ne akwai kisan kuskure akwai kisan kama da ganganci akwai kuma na ganganci to su guda biyan galibi wato da, da kisan kuskure da kuma shibuhul amd kama da ganganci waɗannan wato hukuncinsu shine kafara da kuma ainihin wato diya sai dai in auliya uldam sun yafi sannan kisa na ganganci shi kuma dama wannan kowa ya sani hukuncinsa wallahu ta'ala alam wannan yake cewa assalamu alaikum malam shin wai akwai shukar da take cin dabbobi kamar yadda dabbobi suke cin shuka to malam akwai ayar da ta ce haka ko hadisi ni ma ban sani wannan ya ce malam Allah ya sa ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah kuma Allah ya sa ku ganshi ya ce tambaya ta ita ce mutum ne yana Najeriya da azumi sai ya tafi wata ƙasa bayan awa hudu sun isa wannan kasar sai suka ga a can ko an sha ruwa a garin to malam shi ma shan ruwan zai yi ko ci gaba da azumin zai yi ci gaba da azumi zai ko shan ruwa zai
shan ruwa zai yi to idan to idan misali ya baro wata ƙasa su a can sun sha ruwa sai ya ƙara so ƙasarsu sai kuma ya ga ana azumi ba a kai ba na'am sai an sha zai sha ko kuma zai sha na'am to ya riga ya sha to da ya zo kasarsa yanzu ci gaba da sha zai yi ko kuma zai kama bakinsa to wannan tambayar nima sai na sake duba ta gaskiya insha Allah batta sai wani satin insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk